أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatu nabawiyya fi adab al-hayat al-yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam zamu tashi shafi na 201 التعوذ من التعرض للمصائب والبلايا أثناء السفر عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكور كون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال فلقد اشتمل هذا الحديث على خلاصة سلوكيات السفر السليمة هي كالتالي التعوذ من مشقات السفر السفر في حد ذاته تعب ومشقة وذلك لأن المرأة يترك الراحة والاستقرار ويرحل ويرحل بعيدا عنها ومن ثم لا بد أن له أن يكون قادرا على هذا السفر ويمكن ويملك إمكاناته والوسائل التي يسافر بها مثل الحافلة وغيرها والإنسان مخلوق ضعيف قد يمرض في سفره ولذا يجب عليه اتخاذ الاهتياءات لازمه وإن أراد أن يخرج في سفر طويل عليه أن يعذر أن أن يعد زاده من الإدعام من الدعام من طعام وشراب ومسكن وملبس وهذه الأشياء في حد ذاتها تمثل له مشقة وصعوبة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة وعثائي ثم تعاذ منها بقى التعوذ بالله من التعرض لمواقف مفزئة ومحزنة قديما كان المسافر لطول سفره عندما يعود ربما لا يجد الكثير ممن يحبهم فقد كان السفر يمتد شهورا طويلة وربما أعواما عديدة والإنسان بفطرته يود أن يكون بجانب أقربائه عند وفاتهم وأبيد أن من يسافر سفرا طويلا قد لا يجد بعد أحبابه عند عودته ومن ثم ندعو المسافر ونقول رحلة طيبة ويودع المسافر ويودع المسافر من يتركهم خلفه قائلا أستودعكم الله وأترككم في رعاية الله وأمنه ولقد ترسخت هذه الأقوال في آرافنا وعاداتنا وتقاليدنا wala yace neman tsari daga haduwa da musibu da bala'ai lokacin tafiya Allah ya tsare mu an samu hadisi daga abdullahi ɗan sarjis ya dala kara tabbata a gare shi ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan wato zai yi tafiya to yana neman tsarin Allah da waɗannan abubuwa yana neman tsarin Allah daga wato wahalhalin tafiya shine wa aka safar na abuwa da ke bujurowa wani dan adam bai shirya su ba na sai su taso bala'i iri-iri ya zuwa sa'ai safar dan fashi na ciki na kinnafas na ciki na ga su nan amurfifu iri-iri iri-iri allah kaɗai ya san iyakarsu allah ya tsare mu da kuma yana neman tsari da wato mummunan makoma ba makoma ta shiga wuta ba a mutum idan ya dawo ya samu mummunan labari sanan wal hauri ba'da al kauri kauni yana neman Allah ya tsare shi daga balbalcewan al'amura bayan sun daidaitu mutum yana kan saiti abubuwan sun yi zeti kuma ya dawo ya balbalce Allah kiyaye sanan yana neman tsari da wato addu'ar wanda aka zalunta wato kai ya zalunci kowa kenan saboda in mutum ya zalunci wani ya masa addu'a Allah madaukakin sarki yana karba sannan yana neman tsarin Allah da mummunan gani mutum ya ga abin da bai da kyau a cikin iyalansa ko a cikin dukiyarsa shine wala yace wannan hadisi ya tattara wato tsari na tafiya wadda take kyakkyawa wadda ake son musulmi ya bi ta ya ce ya tsara su kamar haka na farko mutum ya nemi tsarin Allah daga wahalar tafiya ya ce tafiya ita karan kanta wahala ce duk tafiya wahala ce duk tafiyar da tafi kowace sauƙi a tunanin ɗan adam da ya babu kamar tafiya a jirgin sama na? ba wadda ba wanda a tunanin dan adam na kamar ya fi a ce ya fi sauƙi na in za a ce yanzu za ku tafi lagos kai da wani mutum wannan zai tafi a mota wannan zai tafi a jirgin sama wannan zai tafi a mashin wannan ai kaga ba wanda za a ce ya fi samun sauƙi na kamar wanda zai tafi a jirgin sama to to amma ko a jirgin saman ne sai ya nemi tsarin Allah na nuhu da wahalhalin tafiya da yanzu ko dile da ake yi na jirgin sama ma ya shi dan adam ka je za ka yi tafiya an ce jirgin ka karfe bakwai da rabi da safe sai ka ga kana sallah a zahar a iyafar a ce an kara awa uku na a ce an mai da shi sai karfe hudu kana nan bayan da kariya kai ba abin ka yi fushi ka je ka shiga ba na kai ba abin ka haka za ka ga mutum ya ya zauna ba yanda ya iya bai daɗe ba wata rana muka je katsina ƙarfe jirgi za mu shigo jirgi ƙarfe takwas a eh takwas da minti goma ba isha kenan za mu zo nan ba mu muka shiga jirgin nan ba sai karfe hudu kullai na asma yadda ka zan kawai da yake da mutu ya ɗan saba tafiya ake haji sai na kama ake haji muka kwana a zaune ba dalili na ce iko Allah a kaduna wallahi ko ana zaune ba a shiga jirgin ba to sai karfe kusan uku da dare da wani abu muka zo nan kusan ana asuba muna iso a nan kan wanda ya je ka ga duk a sa'ar safar na nuhu in kare mu tsarin Allah duka ya hada shi ne ya ce to haka tafiya take da wannan wahalan wato kuma ya ce saboda mai mutum ya taba zai bar hutunsa da yadda yake daidaituwa a cikin al'amarinsa a gidansa ya tafi ya bar ya yi nisa da wannan shi ya sa kaga in mutum ya yi tafiya ko abincin da yake so da wuya ya ci shi na nuhu sai dai maneji amma in yana gida sai ya ce a mun dafa mun kaza sai a dafa masa sai ya ci abin da yake so yake don haka dole ne saboda irin wannan wahalhalu na tafiya mutum ya zamo yana da iko akan abin tafiyar nashi kuma yana mallakar wato hali na tafiya nashi da abin da zai tafiya a kai na mota ne bus ne ko waninsu kuma mutum allah maɗaukaci sarki ya halice shi mai rauni ne dan adam mai rauni ne duk barazana da cika baki da da wani abin da na dan adam wala mai rauni ne yanzu yanzu ciwo za ka ga yazo ya fatar ta kashi ya wai da shi abin tausayi na nuhu duk karfinsa to bare kuma a ce mutuwa ce ta zo wataƙila kun ga hoton wani zaki da aka samu aka ɗauki hoton shi lokacin da ajali ya zo masa zaki a jeji mutuwa ta zo mar sai ya baka tausayi yayi nan yayi nan ya bigi nan bishiya bayan da iya kashi har ya da ya kwanta yana taurin har ya mutu ka ga dai zaki ka duba ƙarfin zaki amma bayan da iya to bari dan adam da haka dan adam haka Allah ya halice shi dama Allah ya ce wa kulikal insanu da ifa an halice dan adam wato mai rauni ne da haka dan adam a tsarin ɗabi'ar sa yana da rauni rashin lafiya na iya kama shi a cikin tafiya da haka ga yana buƙatar ya dau matakai na yanda zai wato samu sauki a cikin tafiya idan mutum ya yi niyya zai tafiya wadda take mai tsawo to kaga dole ya shirya guziri na abinci na abin sha na wajen da zai zauna da tufafin da zai sa waɗannan abubuwa su karan kansu suna nuna cewa tafiya akwai wahala akwai wahala akwai tsanani a ciki wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake Allah ya bashi takaita magana sai kawai ya ce wa aka asafar shikenan duk sun hada duk abin da zaka samu na problem a tafiya ta hada wa asa safar to sai ne mutsarin Allah da shi sannan ne matsarin Allah da duk abin da zai iya bujurowa wanda yake zai firgita mutum ko ya bata masa rai a zamanin da da ya wuce matafiya galibi in sai tafiya sukan daɗe kuma kun san da babu waya yanzu ne in an yi tafiya ake jin labari wannan wayar da ta zo mana da bala'ai da masifu wallahi da za a ce a cire waya a koma rayuwar da wasu ba za su yadda ba na sani na na amma wallahi da ta fi daɗi ka kalli duk ci gaban da ka kallo da waya to musifar da waya ta zo da ita kuma ta ninka shi ka kalla da kyau da rikicewar duniya da musifin duniyan nan ka duba kashi tamanin waya ne inda ba waya ma kukin nasu ba za a iya yi ba ku ce mun a na ko tunanin ma ba saboda ba zai yi ba kwankwasa za a salamu alaikum mun zo gidanka mu muka kama dan uwanka a misali ka ka kuɗi kaga ai ba zai yi ba ita ai wannan kuma wani abu da bane da haka ai in ka duba abubuwa tsewa ko networking din barayin da suke yin ai waya can garin da gari ai waya ce waya ce musibar da ta afkar tana tsewa to kuma ka kalli ɓangaren ɓalɓalcewan al'umma da saɓan Allah wani bai taɓa gani ana zina ba sai da aka sai wanda yawa ta shigo na? eh abubuwa tsewa na musifa to Allah ne mai lokaci Allah ne mai zamani na? Allah ne ya kawo ta amma dai lalle ta zo da musifa lalle dole ta zo da bala'i iri-iri da yawa sai Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu mutum kuma ya yi ta addu'a kada ta zama masa sanadi ya shiga wuta mutum ya zai zuba kuɗin shi ya sai abin da zai sa sanadi ya shiga wuta ya sa kuɗin sa ya sai data da zai sa shi a wuta na? eh mutum ya zama shi yake wa kan shi barna da kuɗinsa Allah ya tsare mu da haka wasu a lokacin da in an yi tafiya sai a daɗe a yi watanni a yi shekaru ba a dawo ba to mutum kuma a yanda Allah ya halice shi yakan so ya zauna ko da mutuwa ne dan uwan shi ne zai so a ce ya mutu yana nan in ka ga mutum zai mutu in baban mutum ya mutu ba da sai ta jin takaici gashi dai mutuwa zai yi ba hana shi mutuwa zai yi ba amma zai so a ce yana nan misali shi yasa za su zauna an ce ajiye shi ya ci su ya gaggawarsa ba wani abin da zai iya ko ya gaggawarsa in addu'a ce kuma ko baya da ya masa na Allah zai karba amma za ka ga wani ya dage ka ga an tsaya an zo da kwanaki za a yi sallah aka ajiye gawa a national mosque tun da safe har kusan la'asar cewa mijin matan ya ce shi fa ka abin ne mata sai ya ganta saboda daga maiduguri kuma zai hauro jirgi ya zo to kuma jirgi kaga ba ka masa sauri sai an ce ku taso haka ake ta jira kuma da aka zo aka bude ya ganta sai to da ya ganta sai aka yi yaya ba abin da za a yi magana ɗaya ce dina addu'a ce addu'a ce ko daga ina zai yi amma dai haka ɗan adam ɗan adam yake yakan so a ce na nuhu yana nan ta haka halitta ce ta ɗan adam ta haka a da an yi tafiya hakan daɗe ba a dawo ba to mutum ya dawo sai ka ga yana samun labarai wane ya mutu na wani bai da lafiya zai dawo da wannan fargaban ya labarin gida to duk wannan yana cikin wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare shi da shi yasa idan mutum zai tafi ake masa addu'a cewa Allah ya sa a sabbal ada a je lafiya shi kuma zai yi kewa na gida addu'a to Allah na Allah ya tsare ku na bar ku a cikin tsaron Allah da da amincinsa wato bi ma'ana yanda Bahaushe yake cewa Allah ya dawo da ku lafiya ko Allah ya sa mu same ku lafiya shi shine ma'anar magana yace wajen al'adu da al'ada da takali duk wanda yanda yake faɗa ko a dawo lafiya wane ne na bature sakiya ko da kowa dai da yanda yake faɗa amma ma'anarsa dai duka mu masu tafiya mu tafi lafiya ku kuma da kuke gida mu da mu same ku lafiya Allahu a'lam saboda abin ne shi to malamai ka'idar ne musulunci duk da mutum ya mutu nan ya kamata abin ne shi amma ana magana waɗanda suka yi wasiki cewa sun mutu a kai su misali garinsu malamai suka ce idan kai su garin ba zai zama da wahala ba na ba wani abin da zai faru na farko shi kata kanta gawar ba abin da zai same ta na saboda ba wani matsala to ba laifi za a iya kai mutum in har ya yi wasici a kai shi amma in ba haka ba inda mutum ya mutu nan ya kamata a binne shi cewa maganan kuma ziyara in ma ba a zo ba ko ina kai addu'a mutum zai samu abin da yake nema wallahu ala kamar kamar kana son ka sha kunu ko sai ka ƙi sha kuma nan kana son shan kunu eh ya danganta ya danganta me ya abun akwai abin da in kai haka zai zama laifi wani idan har zai cutar da lafiyarka na zai zama laifi amma idan wanda kawai leja ne na morewa ne in ka bari ba da shi a ka gane yawa sai ya hau abun hawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya iza sawa in ya hau ka zauna in ka shiga mota ka bude ka zauna sai ka ce sai ka yi addu'a سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين